أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفرين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشهيد الله بهذا المحضر وجتال فيه بنظرة تأتي الله بالظفر الحمد لله قد استأثر المحبوب كلي وجملتي وعوسلني والغيريا تتولتي ولما شو إبراهيم رضي الله عنه a cikin ƙasida ta goma sha tara cikin wannan diwani tasirin usuli ila hadratar rasul shehu yana cewa radiyallahu anhu kadista asana al-mahbubu kulli al-mahbubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake abun so din nan abun so mahbubu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake abun so ista asala kulli wa jumlati manzo Allah ya tumbike dukkana ya tuge ni tun daga tushiyata Allah ya tu ya tuge ni kamar misalin shawar da Allah yana kwatanta kansa da shuka irin mai gero mai gona in ya shuka gero din nan to in ya zo yana yin ragen gero ko yana yin rage saboda in an bar geron a yanda ya fito da yawa an bar shi ya tafi haka mai wani ya kai karshe lokacin da damuna za ta kare sai a ga zangarniyar geron ba ce kirki ba saboda an bar shi da yawa amma a rarrage shi a rarrage kuma ɗan kaɗan to sai ɗan kaɗan ɗin sai zama mai albarka sai kaɗan ɗin sai zama ya ƙwaya mai yawa to wannan cuge wanda ake yi yanzu akan ciro geran da ake so a cire ɗin tun daga jijiyarsa wato wana dukkansa za a fizge ba za a karye samansa ba ne dukkansa za a cire to yanzu wannan shi ne istisa istisa da kenan an tuba abu tun daga farkonsa kadista asalar mahabubu kulli yanzu nan shawar da Allah kamar ya kutunta kansa da shuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuge ni ga baki daya na wa jumlati dukkana ya cire ya ya cire ni tun daga tun daga jijiyata wa ausalani sannan kuma Allah sai ya sake dasa ni a inda yake so ah sai ya sake dasa ni kuma a inda yake so yanzu dai ya tuge ni daga inda wato ya cire ni kuma ya dasa ni wa ausalani yanzu ya sake dasa ni kuma kamar yadda mai gero in yayi rabin geransa ba duka zai zubar ba sai ya duba inda shukar bata fito ba da a can sai ya karye saman wanda ya tsinke din wato inda ya ciro sai ya gutsire samansa sai kuma ta sawan Allah yadda sai ka gani an yi ruwa sai wanda din sai tashi a gurin to yanzu shine wannan istisali wato shine cugewar shi kuma wato isali shine an sake dasa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire ni daga inda nake asali kuma wa ausalin nisan ne kuma ta sana inda yake su sallallahu alaihi wasallam wal gairiyatu tawallati dan haka ne yanzu zama duk gairiyatu duk gairiya ta fece duk gairiya ta juya ta bani baya eh gairullahi mana wani Allah yanzu duk ni ba ruwa da wani gairiya shine wato biye wani daban su baye da'iman ba sa san ganin wani ba Allah ba tabaraka ta'ala fatub safi واستغفر لرؤية غيره وذلك أعلى ما له نسأل العفو دائما كان يسنا استغفاري ما سن جويا ne sun waya sun kalli wani bashi ba to da'iman ba sa son ganin wani bashi ba tabaraka ta'ala da'iman zuciyarsu ta zama a cikin shuhudi ta zama cikin ganin Allah take tabaraka ta'ala ba ta kallon wani bashi ba Allah ne ke yi shine mai ba da amfani shine mai kawo cuta shine mai kaza duka baki da yanzu dai wato ya zamana Allah tabaraka wa ta'ala shine abin duban zuciya daima shine abin duban zuciya ko wani lokaci idan tawaye ya ta kalli wani ba shi ba to an samu 'yan matsala kenan sai sun zana sun yi istighfari sai sun dinga tuba wa Allah tabaraka wa ta'ala sai sun sake horon zuciya ta koma kan sidi ta koma kan sidi afra to wannan kenan saboda haka yanzu kam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa na inda yake so da haka tun da yake ya dasa ni kamar ya keɓantu da ni yanzu wani manzo Allah ba na ganinsa wani annabi ba na gani shi kaɗai nake kalmar sallallahu alaihi wasallam da haka tun da ya saka dasa ni kamar waninsa kuma shi kenan ya juya ya bani baya dole ya haƙura da cewa ba zai same ni ba don manzo Allah ya cire ni daga inda nake ya maida ni inda yake so kamar ya bani kariya kenan ya tsare ni dan haka duk wani sama ya juya ya bani ba su ba yanzu saba ta'abiri da gani amma ba su saba ta'abiri da gairiya ba sai zuwa shi tana mala abbas sun san su ce gayu amma ba su san gairiya ba sai zuwa shi tana mala abbasi wannan terminology da shi tana fara fitar da shi Allah Allah salama wa sai ni wal gairiya ta tawallaci wa ha inna hadha al abd gaibu ilahina wa qalbu al wara wa zatu fihi tajallati wa ha kowa ya saurara ga wani zancen jishi kowa ya saurara ha kowa ya kawo hankalin sana inna hadha al abda kaga wannan bawan ni ibrahim kaga wannan bawan wato ni shehu ibrahim gaibu ilahina ni ba gaibun allah ne ni gaibu ne hadar buya ne ni mutum ya ce sai ya gane hakika ta kan ya wahala ya gama lalle ya wahala ya gama gane hakika ta sai wanda ya yi ni amma iya gane hakika shehu ibrahim radallahu sai mun gane shi a hakika sa a awon lahi wannan kan ba ya yi ba ba ya yi ba wa ayin hadar abdu gaibu ilahina wannan bawon da kake ganin sa ba gaibin Allah ne wa qalbul wara kuma ni misali na wato ni zuciya ce ta talaka gaba kida wani karatu ne babba nan gurin ɗan faila suna gane ishara a cikin sa wa qalbul wara ni zuciyar talaka ne duka wato shi a jiki gaba kida a jikin nan adam malamai suna cewa innamal mar'u bi asgarihi qalbihi wa lisanihi shi dan adam yana tabbata dan adam ne da mafi kankantar abubuwa guda biyu a jikinsa abin da ya fi komai zama kankani mutsili a jikinka to shi ne kai sauran gaggan jikin da aikin manza ce a abu biyun nan su ne kai mai yawa nan kalbihi wani sani zuciyarsa da harshensa wa'annan sai dan adam da zuciya da harshe zuciyar mai ta kudirce ne a cikinta ya tsarkinta yake ko ya lalacewa ta yake shi zai fasar dan adam kamar da harshensa ya yake in ya bude baki mai yake fada ko yanzu kaga mutum kawai shi nan shirin gashi na cikin babbar riga zaune ba ka san waye ba ba ka san me shi ba shi sa malamai suke cewa walar ba suke wani karin magana wai ta kallam ta uraf yi magana a san ko waye kai a dan kawai ka zauna kai tsaye san ka sai kai magana bude bakin ka da sai magana waye kai da ka bude baki kai magana sai mu ji me ya fito hankali ko shirme ma'ana me ya fito a bakin naka hankali ne ya fito ko shirme ne ya fito in muka ji magana kirki ta fito mun san mai hankali kenan muka samu in mun ji magana ilimi ta fito mun san malami muka samu oh a an kuma muka ji wauta ta fito mun san wawa ne a gaban mu in mun ji magana jahilci ta fito mun san jahili ne wannan haka dai duka baki da saboda haka dai takallamta uraf sai kai magana ake sanin waye kai ashe me yake fassara mutum zuciyarsa mai ta kulle abu ɗaya kenan abu ɗaya kenan sannan harshensa mai ya furta abu na biyu kenan wayannan biyun kare su da dan adam duka baki da mafi karkata daga jikinsa to shi wanda ya ce wa kalbar wara ni ne zuciyarta da kai a in misalin za a yi sai zuciya ya ce transform a jikin adam eh ko malaman kimiyya sun sani ita ke raba jini a jikin mutum da bugun zuciya ya tsaya sai mai gina na sai lahira a ta bugun zuciya sai ya tsaya a yi kenan sai lahira ba wani abin za kuma masa kuma yanzu shi yasa an je likita farko abin da yake fara duba kenan sai ga dauko wani abu ya sa kunnan sai ya sa akan zuciya mutum akan kirjin mutum ya ji a ya kunna bugun zuciyar na nan in yana nan hanyar akwai sauran mutum yanzu ka zan iya ceto shi amma in ya sa wannan ya ji ɗit ci ainihin gurin barai a ya ma mutu saboda bugun zuciya ya tsaya ko kuma ya samu wani abu mai kama da dutsen guga dinga nana a ƙirjin dinga nana wa sai ya dawo da bugun zuciyar nan tukunna dinga baki da saboda zuciyar ita ce ɗan adam ɗin gaba to wa kalbar warani ne zuciyar ta alkai gaba ɗin wane mutum a shirke na shirin zala shi ne tarar su da ke juya kawai gaba da shi na zama shi ne kalmar wara ta kuma wannan karatu ne nake da zurfi kwarai da gaske eh kamar na faɗa wannan sai a zawiya wa kalmar wara wa zatu fihi tajallati kuma ka san ba ita kalbu da kake ganin ta ita kalbu wato zuciya a cikin ta ne ma ba za ta yake tajalli shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin hadisi ku da shi sammai da kasai duka sammai kadan ya sauka ci haka Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala eh sammai da ƙasai sun mun kaɗan ba za su yi rawace ni ban sauka a cikin sun Allah walakin ya sau ni kalbu abdin mumini amma zuciyar bawa mumini ta isa ita kan international airport ce sai da sauka sanda nake so a cikinta sai da sauka yadda nake so a cikinta ashe kenan tun da yake zati ma a cikin zuciya yake tajalli to kaga wannan karatu babba ne wa kalbu da wala wanda zata fi tajallati nan ne muka tsaya kawai ha mun tsaya iyana wasallat alaihi wasallat alaihi kuma zati yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa batnun shi za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batini wa zahirun kuma zahiri ne daga baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri ne batini zahirinsa gashi nan dai kamar da muke gani ko ko muke ji ko muke karantawa Muhammad dan Abdullahi dan Amina wanda aka haifa a Makka yau Fati a Madina wanda yakin Badar yayi Uhud yayi kaza yayi kaza daga baki da wanda Allah ya aiko dan ya kira zuwa ga Allah Jibril yake zuwa gurin sa aka Isra'i da Miraji da shi shi din dai zaka yi kenan amma kuma akwai batini Muhammadin nan da san Muhammad akwai batinin sa kuma ha hakika Muhammadiyya kenan wannan kuma duka su ne mai zurfi hmm hasalan alaihi wanda Allah sun sallama ubangiji ya salati gare shi fa hawa batnun wa zahirun shi fa batini ne da zahiri ga baki da fa zahiruhu abdun zahirinsa abdu wane mutum zahirinsa bawa ne gashi nan bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala zahiri kenan zahiri kenan shi yasa ko an zo gaban sa an ce sayyidu sai ce a ala tu sayyidu innama sayyidu Allah ha innama sayyidu Allah kar ku ce mun sayyidu ku ce mun shugaba ai sayyidu Allah kenan shine sayyidu shine sayyidu amma ni abdu ne ni bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala ubudatuhu maqarunatin bisiya dace amma ubudiyarsa bar gwamawa ce da shugabanci shi sayyidu ne a lokaci guda kuma abdul hmm shi sayyidu ne fa abdul tajalla sayyidal khalqi bawa ne da ya tajalliya matsayin sayyidu duka baki da fa zahiru abdul zahirinsa shine abdul bawa wal batn sallati amma batinin ka kai mata ma salati hmm wal batni sallati afadalahu minhu ilaihi saboda ubangiji tabaraka wata'ala ya kwarara masa baiwa minhu ilaihi daga gare shi zuwa gare shi daga gare shi ne kuma ya zuwa gare shi minhu ilaihi fa halani muhayya rasulullahi dan haka ne ma fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take rikirkitar da ni take dimautar da ni da sanin ganta fa halani muhayya rasulullahi wal ainu kallati idaniya ta dakushewa take ta kasa tsayawa in tana kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nakan samu kaina cikin jigita har idaniya ta ta kasa tsayawa cikin kallon sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam na jigita wal ainu kallati fatayyamani shawqan wa azza liqahu idhal isna tujdi wa laqad mudallati fatayyamani shawqan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gigita ni saboda shauki shauƙinsa da nake yi wato da jin soyayyarsa a cikin zuciyata ta yamani wannan ya sa ni na ɗimauta na gigita a cikin soyayya wata yamani shauƙar wa arzali ƙa'uhu ga shi kuma haɗuwa da shi ya bin wahala ya yi wuya a haɗu kuma ga dai soyayyarsa ta cika zuciya amma ga shi haɗuwa da shi kuma ya yi wuya izin isu latu jidi saboda wato raƙuma ba za su iya ba daga nan kaulaha in kama raƙumin hawan cin zan tafi madina manzo Allah abin zai min wuya yana da wahala ƙwarai izin isilatu jiji daga nan garin bici in ce zan haura kumi in tafi maka abin yayi wuya ko in je madina dan zai ci manzo Allah abin yayi wuya ba zan iya ba izin isilatu jiji wa la qada mudallati balle kuma kafa huwa diga diga in ce zan kama kafa da kafa zan kama hanya da kafan tafi wannan kan shine ma wato abin da zai zama yafi wahala kwarai da gaske izin isilatu jiji wa la qada mudallati ahimu bihi dawran alazzu bi zikrihi فأصله ودورا لم أرم غير وصلتي ودورا أرى أن الحياة مريضة ودورا أراها ببيتي ثم ولتي أهيم به دورا wani lokaci a hibu bihi sai in ji ina gigita cikin saman zan Allah wannan ne zai sa in samu nutsuwa fa a sulu kenan sai in samu sassauci a zuciyata in samu ɗaiɗaikewa a hibu bihi nakan gigita a cikin manzon Allah fa a sulu don in samu ɗaiɗaikewa a zuciyata ɗauran wani lokaci kenan alazzu bi zikirhi wani lokaci kuma sai in dinga jin dadin ambatansa in zauna ta faɗa sunansa kawai fa asulu da in samu sanyin zuciya in samu wata ɗaya bai cewa wa ɗauran lam arum gaira usulati wani lokaci kuma ko me zan yi ba zai wadatar ba abin da nake fatan gani in ba saduwa da manzon Allah shi kaɗai ne zai ɗaya min kewa ko na ambace shi ba zan ji hutu a zuciyata ba ko na yabe shi ko na yi shauƙinsa ma duk ba zan ji hutu a zuciyar ba abu ɗaya ne zai bani hutu shine haɗuwa da shi sallallahu alaihi wasallam wa ɗauran ara amina hayata maridatun wani lokaci sai daga ganin rayuwar ma ta yi ɗaci ni mai amfanin rayuwar ne ma mazan Allah a cikinta sai in ji rayuwar ta yi min ɗaci duk duniya ta yi ƙunci ara amina hayata maridatun wa ɗauran ara ha bugeti wani lokacin kuma sai daga ganin rayuwar ita ce buri na cikin buri na in rayun saboda rayuwar tana sa in ji daɗin soyayyar manzon Allah in ji daɗin ƙaunar manzon Allah da daɗin ambatan manzon Allah sai in ji kuma a cikin rayuwar nake jin daɗi yanzu wani lokacin gudunta nake ina jin ɗacinta wani lokaci kuma sai je ta nake jin daɗi ta rayuwa arhabu gati sun mawallaci sannan kuma daɗin ba zai dawo kuma sai ya juya ya bani baya sai ya sake koma cikin waccan rayuwar da ta ɗaci kuma wata abun baya da mawa akan hali guda to wannan dama irin halin masoyi kenan da'ima masoyi wani lokaci samu kansa a cikin jin daɗi da soyayyar wani lokaci kuma in ta rikice ta yi ɗaci ta sai zama wato ya rasa inda zai sa kansa saboda wahala ana habu da jisun mawalati wata tsakara tsuwari da shauƙi habibina yukillu kilami wa hawa ainu mazallaci wata tsakara tsuwari in zauna ina faɗar wato yanayin da nake kasancewa kala-kala yanayi kaza da yanayi kaza da yanayi kaza da nake samun kaina in zauna in ce zan ambatan irin waɗannan yanayi sai na gaya muku yanayin da nake ciki a lokuta daban-daban bi shauƙi habibi da cikin shauƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yukillu kilami wannan abu ne wanda yake dakusar da alƙalami na ma alƙalami na har sai ya dakushe ban gama rubuta muku a duwari bi shauƙi habibi na ba sai alƙalamin ma ya dakushe ban gama rubuta irin halayen da nake tsintar kaina a ciki ciki shauƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wawa ainu maballati wawa ainu maballati kuma wannan ina ganin su ma bata lokaci ni ina ganin wannan shine hakikanin bata lokaci ma in zana ta sai na faɗa muku a duwari bi shauƙi habibina wannan ma hakika bata lokaci kenan salatu ala ainu rukubi gaibiha salati tabbata a bisa hakikanin gaibu sallallahu alaihi wasallam wa gaibiha da kuma gaibun gaibu imana talatin ya tabbata bisa gaibu da kuma gaibu da gaibu daga baki daya wa alim wa sahbin talatin ya tabbata ga alayensa da sahabbansa mal uyunu mahallati duk lokacin da idanu suka rikirkice a cikin ganin manzo Allah Allah ya kuma mai ta irin wannan salatin rafatu hijabal bayni wal bayni lan yudwa wa ab'atta iz adnaita lil hibi man yahwa rafatu hijabal bayni ka yaye hijabin da ya zama ya raba tsakanin masoyi da masoyi rafa'ata hijabar bayni ka dauke hijabi ka dauke labulan da ya shiga tsakanin masoyi da masoyi yanzu kan an yi arba an haru wal bayni nan yaduwa gashi dai an dauke hijabin amma kuma nisan da ke tsakani kuma yake karewa gashi an yaye hijabu amma hado takiwa kuma haka wa abatta iz adnayta lil hibi man yahwa kuma ka nesanta masoyi ne ma yayin da ka kusanto mai da shi yayin da kake ganin ka matso da masoyi zuwa kusa da masoyinsa to yanzu ne ma ha ƙara mai nisa ma har gara ma da fi ma da yanzu saboda wata irin soyayya ce wadda yayin da kake ganin kamar ka yi kusa zuwa ga hadarar sannan ne ma ha ƙara nisa da ita yayin da kake ganin ka kamar ka ƙoshi da shan ruwan soyayyar sannan ne ma ƙishirwa ta za ta ƙara kama ka saboda babu ne da ke da ƙarewa ba babai da ke da karewa ba babai da ke da karshe ba rujui min al-mawlid jalil jalaluhu ilayhi bi hubbil hashimi wa la da'wa rujui min al-mawlid jalil jalaluhu ilayhi wato dawowa ta daga shuhudi na a cikin Allah tabaaraka wa ta'ala rujui min al-mawla al-jalil jalaluhu wanda girman sa ya girmama yayin da nake watsakewa daga daga daga shuhudin ganin Allah tabaaraka wataala ilayhi to sai in ji ni kuma na kuma dawowa cikin sa yanzu shi minka ilayka ne abin eh in ka guje masa ma nan zaka sake komawa in ka baro shi ma tun zaka sake komawa har yanzu rujui min mawlid jalil jalaluhu ilayhi bi hubbil hashimi wala da'wa to sai in ji na narke a cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba da'awa bace wato abun kamar cewa yan ƴaƴan carbi ne ta inda ka fara tana kake gamawa farkonsa shi ne ƙarshensa shi tarbi haka ne yayin da kake ganin kamar ka gama to sanin da kuma ka dawo farko haka ake juyawa bar da za a fita daga nan da'irar ce ra'aytu kan madal muhaymin zillahu yusalli ala abdin ala sirr wal najwa ra'aytu wato dai wata aya ta alqur'ani tana cewa alam tara ila rabbika kayfa madda zilla qur'ani ne yake magana alam tara ila rabbika kayfa madda zill wai baka gani bane yadda ubangijinka ya shimfide inuwa Allah yake tambaya شيء برا رضي الله سيك توا رأيته ناجني منا رأيته وكان مد المحيي من ذله ناجني ومن جي تبارك وتعالى المحيي منه يا شو بدأ إن وصى يصلي على عبد أنا الجهر والنجوى ينا تسلاتي جباوا صا صلى الله عليه وسلم أسرلي وتأبوه دكما سكين غاني وتمعنا أبوه da kuma cikin ganawa wato mafi kuya kenan duka baki daya Allah tabaraka ta'ala ya shimfide inuwa kuma yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kam ah, in kai tafakkuri ka gane waye inuwar kenan waye inuwar sai dai inuwa ba ta rabu da mai ita da'ima ba ta rabuwa da mai ita farko abinda Allah ya fitar tabaraka ta'ala daga cikin zatin sa shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulun habibun zakirun wa muqaddasun qubayl wujudil kainati wala sharwa rasulun manzo Allah sun sanar wani manzo ne mai girma habibun kuma masoyin Allah ne zakirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ambaton Allah ne wa muqaddasun kuma shi abin arkacewa ne kuma ila wujudul kainati wannan duka manzo Allah ya samu wannan matsayi da wannan girma tun kafin samuwar kaunu gaba ɗayanta tun kafin samuwar kasantattu wala sharwa wannan babu hukunci a cikin haka ramaita wa rabbi ma ramaita fa inna hasifatu talalil lil jalil fala ma'wa ramaita ya rasulullahi kayi jifa ran da aka yi yakin badar a yakin hunainu afwan ran da aka yi hunainu Allah tabaraka Allah ya umarce ka kada ki kasa ka watsa kana cewa shahatul wujuhu wa asl wujuhul hayy kayyum shahatul wujuhu wa asl wujuhul hayy kayyum manzo Allah ya dace kasa tafi daya ya watsa wa kafirai shikenan kasa da ta cika idanun kafiran nan wayanda suke son kai dubu goma a yawa amma da tafin kasa guda ɗaya manzo Allah ya cika musu idanun da tsakuwa tafi ɗaya fa amma ya cika idan kowa da kowa daga cikin mutum dubu goma ramaita lalle kai da kai jifa a ranar nan ya rasu Allah kai kada ki kasa ka watsa warabbi amma na rantsa da ubangiji na ma ramaita ba kai kai jifan ba kai ne kai jifa ramaita kai jifa wa ma warabbi ma ramaita amma na rantsa da ubangiji na ba kai kai jifan ba wa fa innaha sifatu jalalin lil jalil wannan jifan da aka yi sifa ce ta aljalilu sifa ce ta jalala ga aljalilu tabaraka wa ta'ala sifar Allah ce mana Allah ne ya jifan da kansa Allah ne da kansa tabaraka ta'ala ya jifar Qur'ani ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama ko Allah yana faɗa tabaraka ta'ala suratul anfal ce koko tauba ce Allah yana cewa falam taqtuluhum ko walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama falam taqtuluhum ba ku kakkashe kafirai ba ya kusa habbai a ran da ake wannan yaƙi walakin Allah ka talahun Allah ne da kansa ya kashe su da aka zo kan muminai Allah tabaraka wa ta'ala karbe aikin ya gaba ɗaya tukun daga hannunsu bai tabbatar musu da aikin ba sai ya fallam taqtuluhum ba ku kashe kafirai ba haƙiƙa walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe kafirai da kansu dan ba mai yin kisa sai Allah da aka zo gurin manzo Allah kuma sai ya ce wa mara maita ba ka yi jifa ba kuma sai ce izira maita lokacin da ka yi jifa shi kan ba karɓe aikin Allah ya gaba ɗaya ba ya tabbatar masa yayi sai da aka tabbatar da aikin gaban zama a tukunna a wajen muminai dai kan falan ta katu duhun kawai aka ce ba ku kashe kafirai ba walakin Allah haka sanahu Allah ne kashe kafirai haka ba tabbatar da aikin a hannun kowa ba yanzu Allah ne mai aikin amma da aka zo gurin manzo Allah wa mara maita kuma izira maita ba kai jifa ba lokacin da kai jifa ashe yayi kenan sai da aka tabbatar da aikin a gare shi sannan aka ce koma shi ba amma da mai da izra mai ta to waye yake nan walakin Allah harama Allah ne da kansa tabaraka ta'ala ya jifa amma fa duk wanda ya gani manzo Allah ya gani ya tsibi kasa ya watsa Allah kuma ya ce ba kai bane Allah ne da kansa tabaraka ta'ala ya jifa ne fa inna hasifatu jalalil lil jalil sallallahu alaihi wasallam awa رسول أتانا وهو سر مقدس قد رسله المولى من الغاية القصوى رسول من الله صلى الله عليه وسلم منزون من جرما أتانا wanda ya zo mana wa hawa sirrin muqaddasun a matsayin sirri wanda yake abin tsarkakewa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sirrin Allah ne tabaraka ta'ala sirri ne koyayye wanda ba a iya gane hakikarin sallallahu alaihi wasallam sirri ne zo daga Allah abin tsarkakewa qadar salahul maula Allah tabaraka ta'ala shi ya aiko shi min al-gayatil quswa Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi daga gaya mafi nisa ya aiko shi daga kololuwa mafi nisa sallallahu alaihi wasallam zuwa ga halta raqaitu raqaitu zurul alfani min sirri hubbihi wa rutu si'ab al-mu'dilat wa la da'wa raqaitu zurul alfani shi Muhammad Allah ya ce ni kuma na hauhawa na hauhawa zuwa kololuwa sanin Allah na hauhawa na cire zuwa ga kololuwa ta ma'arifa min sirri hubbihi saboda sirrin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na samu a zuciyata soyayyar manzo Allah sun sallama ta kai ne zuwa ga kololuwa a cikin ma'arifa duk wanda ya samu sirrin san manzo Allah sun sallama to zai zama ya tsere wa sa'annansa a kowane majali ko a wani fage yake ko a wani zamani yake ko a me yake in ya samu san manzo Allah cikin wannan to zai zama ya tsere wa sa'a gabaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karara akan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko Abubakar bai fi ku ba da yawan sallah ko yawan ibada ko wani abu daban amma ya fi ku ne da wani abu da ke cikin kirjinsa mai abu da ke cikin kirjinsa yana maka sai yin manzala ce sallallahu alaihi wasallam wataƙila ba don haka ba da sahabbai da sai su fi shi haka manzala ya fada ba da yawan sallah ya fi ku ba ba da yawan ibada ya fi ku ba amma ya fi ku da wani abu da ke kirjinsa shi ne sai yin manzala da ya samu sallallahu alaihi wasallam ko wanda sahabi ma ya so annabi amma dai bai kai kamar sayyidina abubakar ba rabbi allah ta'ala ashe duk wanda ya kokari ya fi kowa san manzala sai ya zama ya fi kowa a kowane fage yake shawai ibrahim radiyallahu wali ne masanin Allah ne arifi ne arifi ne amma da yake ya samu soyayya manzo Allah ta tsara sauran sai ya zama ruttu si'abar mudila wato eight zira ifani sai zama ya ya hau tsoro ruwa a cikin sanin Allah din ba da me ka samu wannan min sirrin hubbihi da sirrin san manzo Allah na sama ka wa ruttu si'abal mu'jilati kuma na samu dama na nike na markade rutu rubutu ma'ana na tattauna abu ya zama ya yi laushi rubutu si'aba na mutsike wato na markaɗe wato abubuwa masu wuya abinda ba zai yi wa iya da shi ba ni na iya da shi dutse mai tauri irin faɗin nan wanda ba ta fasuwa na mutsike ta zama garin majalis a kome ne rubutu si'aba al-mu'udilati abubuwa masu wuyar magani wa'inda ba za a iya da su ba na iya da su jishin ibrahim amma da ne min sirri hubbihi ba da san mun lana zan samu wannan fala da'awa duk wannan ba da'awa bace fa nake yi wala da'awa wannan ba da'awa bace abin da yake nufi da da'awa shine mutun ya riya mallakar abin da bashi da shi shine da'awa mutun ya riya mallakar abin da bashi da shi to da'awa kenan ko ya ya claim ya aikata abin da ba zai iya aikata ba ko bai aikata din ba hakika eh eh man yadda amalata minhu kan zabar shawahidul imtihani ne kuma ne wanda mutum yake bada wanda da ya da'awar abin da ba nasa ba to shawahidul imtihani za su karyata shaka su bai suke cewa eh ko da mutum ya zo na karyar ya san kaza ko ya san kaza a ta ba matsala me me ya ciki a sasha dakin da ba mana ba sai a gani ban ya san da gaske ha yanzu ni dinnan da ban san komai ba ilimin kimiyya sai yanzu ina cewa ai na san na san physics ko ko kuma na san me suna chemistry sai a sana dakin magunguna a ce bismillah hada mu gani ko? yawon ka zo kana da awarka sa ba ba rigima za a dake ba rigima sai a sa ka gaba eh zilla in ka yi da awar abu sai a ce zauna kan zabar hume shawayin in ciyani muna gaji gashi nan an kusa yi eh wani abu ya taso a kano zai faru eh wani abu ya nan kusa kusa nan zai faru a kano eh bakwai gwata ne a hawa to kaji mara na ito ne shi kaji ma ashirin na ito ne ma abu zai faru shi kenan in an samu wani yayi da'awar wani abu ko menene shi za ta zo zauna bismillah ga masana abin kai ma ga ka bismillah kare kanka mu gani yi bayani eh to ka gani daga nan sai a gane inda awa ce to shikenan kazzabar hu shawahid imtihan shaidu na jarrabawa sai su kaita shi idan kuma gaskiya ne sai ya kare abu sai su ya sani da gaskiya ne ha lakiyayi da kuma gama da'awa ba ba da'awa ba ce jishe ibrahim wannan duk ba da'awa ba duk abin da kaji na faɗa nan ba da'awa ba ne haka abin yake rasulun wani manzo na samu mai girma ne muhammad sallallahu alaihi wasallam mata asduri insha'i madhihi duk lokacin da na zabura mata asdu duk sanda na buɗe baki na kwarmata li insha'i madhihi ina rere ban sa duk sanda nake rere ban wannan annabin ta hukku janabi al-makrumatu sai ya zama girmama girmame abubuwa masu girma da daraja da ɗaukaka su suke rububin towa inda nake ba ma yi nake neman su yanzu yanzu duk wani girma da duk wani matsayi da duk wani abin da ake buri yanzu idan na buɗe baki ina kwarmata yaban manzo Allah to da kansa yake nufo inda nake ma da kansa yake neman inda nake wane mutum shi mazalla yana cewa matana bani amrun madahtu muhammadan fayutihifuni ma fata afkar alami duk lokacin da wani abu ya dame ni aini ba na wahala da kaina da wani abu ya taso ya dame da kawai shikenan sai in kama yaban manzo Allah abun mamakin ka fa yutibu ni ma fata afkar alim sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bani abin da ya wuce tunanin masu hankali ko duniya ta gane ba ka iya gane ba in za a faɗa da baki a ce kaza aka ko kaza ba ka gane ba sai ya wuce tunani sai ya wuce tunani ko mun karbi kisa daga shugaban mu sai da Isma'il bin Diwani kamar yadda ka daga sabon shehu radiyallahu anhu a irin misalin irin wannan cewa wata rana shehu radiyallahu ya je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina shi gina a rauda ya ji ziyara a nan sallallahu alaihi wasallam bayan yin ziyara an kare za a fito sai ya game sai da asuwakin da ake cewa ut shi kuma wannan asuwakin manzala sun salama da shi ke yin asuwaki wani ice ne ut da shi manzala yake asuwaki da shi wadda Allah ya san tsananin koyi da manzala a cikin komai eh hatta asuwakin da annabi ke rike shi zai rike da ya ga wannan ce ma sha Allah ga ne ut kai bismillah zo mana zo zo zo mu siya shi ga nan mai tallai zai aji yana ma cikin masallacin annabi daga abinda aka halatta ayi talla sa saboda na manzo Allah uɗin shi yana gaskiya abinda an bari a shiga ciki a zagaya ana talla ko ɗan abubuwan da ke kaɗan ne kamar tunani kamar wani shi kenan mai uɗe ya ajiye aka lissafa sai da shirin gama zaɓa aka lissafa kuɗi ba sai a biya ba aka shafa aka shafa shi an manta kuɗin a masauki wato da kwazidiyo aka shafa ba kuɗin ba to da su kuma karamar dai bata motsa ba ranar ba ita ake so a yi ba ba haka ba na ruwan shabu da sai ya je wani wuri eh ba rindin ya ko ina ma ya mika hannu a ɗaya a ake mika hannu ma a ɗago gurasa a maka a bayan mutanen eh eh misali sai gani shi wani zai lalata kuma ranar ba haka aka so eh a wato wani eh mana wai ba na aiwani wai sun saba karama ko yakan mika hannu ya ɗauko gurasa a maka ya bai wa mutanen a bakin gagaji misali mana kenan to shi ya ne shafa ba kuma kudin ba babu kuma aka ya tambayi duk waɗanda suke tare da shi kuma su kawo kudi a biya kuma ba kudi har Allah kowa ba kudi a jikinsu shawar zalla sai duk nauyinsa irin gaba mutum wannan haƙuri don Allah ka haƙuri kaji ba wa Allah ya haƙuri wallah ka ga shi wani mutum kuna a sauki Allah ka haƙuri kaji ka sai ke ba ku ta Allah ka haƙuri haka dauki kayan fiti sai aka koma masauki ana zuwa masauki an zauna ko huta ba a yi sai ga mutum ya yi sallama assalamu alaikum wani mutum da manfa ba wani wancan manfa wani mutum da man kawai ya zo niki niki da kayan azuwa ki dami guda aka wannan kudin da aka so a sai kwayoyi a can sai ga shi dami guda an kawo sai da aka kama mutumin da ya sauki ita ku ne malamai na ji labarin kasan ka gari shi na kama ut ko za a yi amfani da shi kasan mai shebara ya fada sai ya ce o'o kaka fashi sa ba na son nuna ina son abu a gaban annabi har sai ya bani abin da na rasa ya zo na mai da shi wato ma'ana saboda ɗazu a can arauba ne ba fa intention na ake abun ba saboda arauba ne a gaban manzo Allah ne aka yi ya faye su ya ba kudin shi kenan an zaba har an zaba ma kamar mutum hakuri ya tafi yana kuma wasu ki sai gashi ikon Allah daga Allah kawai wani yadda na dinga shoshin ya sauka wurin kamar hadiya yanzu ya kawo kayan irin wannan zuwa kin kayan jaki guda yanzu ya ajiye shi shi ke na shi dinga rabo kawai sai dinga cika hannu yana ba mutane ta shi yasa ba na san nuna ina san abu a gaban annabi saboda sai ya bani hannun sai da zan da shi to shi ne ma'anar wannan baitin fayyutu yi ni ma fata a kara alami sai ga manzo Allah ya bani abin da har ya wuce tunanin mutane su gane wanda Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana cewa habani wa a adani wa ajzala laylahu kai wa hatta haba ma zikruhu gaibu ja'in habani manzo Allah ya bani ko eh ne habani wa a adani manzo Allah ya bani ya kuma bani wa ajzala laylahu ya ninninka kyautar da ya bani ya kuma ƙara mu kai wa hatta haba ma zikruhu gaibu ja'izi sai ta kai manzo Allah ya bani abin da bai mahalta fada ba subhanallah sallallahu alaihi wasallam to shehu radiyallahu anhu kenan na haka yake faɗa rasulun manzo ne shi mai girma sallallahu alaihi wasallama mata azuli insha Allah barihi duk lokacin nan zabura ina kwarmata yabansa sallallahu alaihi wasallama ta hukku janabi al-makarumatu sai ya zama girmama girmame da baye baye iri iri sai su su kewaye janabi na rugowa suke su dinga su dalili inda nake kama a hawa kuma irin yadda nake so ko bai dariya a zuciya ta na yabi manzo Allah da shi wallahi sai Allah ya abu wani mutum sallallahu alaihi wasallam rafiu aya kafir ibadi fa fasalli ya Allah mustafar muktari mun turbuhu al-maswa rafi'u ya madaukaki ya Allah ya kafil ibad ya wanda yake shine mai isarwa bayi tabaraka wa ta'ala fasalli ya Allah mustafa al-muktari Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu wanda yake abun zabi man turbuhu al-maswa sallallahu alaihi wasallama wanda yake turbayarsa ita ce makoma da gure mu baki da rahimu ayaman nanu man jalla zikruhu fa salli alaihi wa rafa'i dhiqa wa shakwa rahimu ya mai jin kai tabaraka wataala ayaman nanu ya wanda yake mai yawan kyauta man jalla zikruhu ya wanda ambatansa ya girmama tabaraka wataala fa salli alaihi Allah ke salati ga manzon Allah wa rafa'i dhiqa Allah ka dauke kunci na rayuwa da muke ciki wa shakawa Allah ka share mana hawaye daga kukan da muke kaiwa gare ka ra'ufa ya shakuru wa sabu salliyan arna mutsabal muhtar ya mallakul ma'awa ya ra'ufu ya ubangiji wanda yake mai tausasawa bayi a ya shakuru ya wanda yake shine abun godiya wa sabu ya mai yawan kyauta salliyan arna mutsabal muhtar yayi salati ga manzon Allah abun zabi ya mallakul ma'awa ya wanda yake wato makoma ta tabbata ne gare shi salatu alaihi wasallallahu alimun wa alim wa sabin man muhibbu lahu yahwa salatu alaihi salati tabbata ga manzon Allah mallahu alimun irin yadda Allah ne kadai ya san yawan salati wa alim wa sahbin Allah ya salati da ala ya da sahabbansa man muhibbu lahu yahwa matakar masoyi na manzon Allah ya ci gaba da kwaɗayin saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kin salatin nan alhamdulillah za mu kwana anan karatun nan ya so makawa gangara Allah ya kai mu rana ita yau yau lahadi ba? yau ba rana ita yau bakwai ga watan march lahadi ta shi ne wanda za a hatama karatun ne hatamar wannan diwanin su hirin suli kuma hatamar dukkan diwanin da makaranta diwanai takwas shekara takwas da gabata mun zo ƙarshe wadda aka yaka watan motsa yan uwa eh a motsa nuna wa Allah bajinta eh irin wannan baiwa da ya kamata muna masa godiya yau shekara takwas alhamdulillah muna na karatu Allah ya ara mana rayuwa mun kai ƙarshen sa ya kamata mu nuna Allah mun gode ya kamata mu nuna Allah mun gode zara kowa ya motsa eh ba da baki kawai ba aljihu ya danyi kuka ko yaya eh kowa ya motsa motsa a samu abin hidima amma mu nuna Allah godiya walima ce kun sani muke yi baki da eh walima ce muke yi saboda maulidi shehu Ibrahim muke hadawa tare da diwanin duka wada wannan ya isa mu gode Allah da shi eh balle dai mu samu irin wannan bayawa mun gode Allah saboda haka ai kokari kowa ya kokari ba rawa ba motsa Allah iya mana Allah ba da yadda za a yi Allah ya buɗa barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa da mu ga'a Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da wasayenmu da ƴan uwanmu haka mana Allah ya sa mu gwamnati lafiya malamanmu Allah ya saka musu alheri ya mu Allah ya saka musu alheri inda za mu iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwa da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kauna gurin ubangiji Allah ko wace abin da muke tsoro kuma Allah kare mu kasan mu Allah zai da ita lafiya na ba mu lafiya da zama lafiya halin da kasar take cikin tashashen hankula da musibu iri iri da ake gani to Allah ba mu da yadda za mu yi sai kai sai abin da ka gada ma Allah ka radafa mana Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka radafa mana Allah ka fidda bayi daga cikin kuncin da ake ciki barka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wani wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su take take Allah ya biya akwai dan uwa da yake kuma makoci to yana da bukata mai girma a gun Allah muna roƙon Allah ya biya masa Allah ya biya wannan bukata Allah ya ida wannan nufi barka annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta ya qahhar kafa 113 kafa 113 akan wannan bukata ta Allah ya masa saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya gana mu bukatun baki da Allah ya gana mu bukatun duka baki da mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رحمن الرحيم